godiya ta tabbata ga Allah mai sarki da ya bada arziki ya haɗa mu a wannan masallaci jami'ar rahma Allah ya bada rahma a wannan gari na birnin Kano Najeriya bayan gabatarwa a da aka yi a wannan majalisi mai albarka ina ba da uzuri na rashin samun halittar wannan lacca da aka shirya ta tun bayo ba saboda lurori da yan masu gani na biyu ina da gaba da uzuri na rashin ba a ita lacca da wuri rashin zuwa da wuri a kan lokaci saboda yanayin da gosu da yake dama a ce lacca ta kasance cikin zogin kyaji ko kuma kan yi bai a wata labari. Galiban wani lokacin muna sa yin wani topic da kan tattaunawa saboda abin da za a tattauna a kan sabin da yana da bukata a matsayin ke na ya mutum ina son kimanin lokacin ki kimanin tunanin ki a ɗan gajeren wannan lokaci don isar da saƙon da ya kamata mu isar don a samu yaran zuciya da yaran rayuwa. Mutane suna ta mana maganganu da suke faɗa, kowa ne faɗa albarkacin bakinsa. Amma ni abin da na sani da muke yadda da shi shi ne, wallahi duk wanda yake sauraron mata yake jin lamurorinsu da wajen wurinsu da tamurorinsu kuma yake iya haƙuri da su zai tabbatar cewa rayuwar mace a cikin wannan al'umma a yau rayuwa ce wacce take ba ta da daɗi kuma ana cewa ya wani in an tambaye shi ba ya saurara ya ga Allah ya fara musu ana wannan kuma galiban wani sirrin tsarin take cewa kawai ita mace tana saurari magana idan ke kawo kuma ba za a saurari an waye gari yau iyaye ‘ya'yansu za su kawo musu kuka dangane da larurori da matsaloli da suke fuskanta a kamansu na aure a cikin gidajen abin da za a yi bayani a sai kuma ke gobe ce ta wai a wajen fasa ba ce wai wannan ɗin wai shi ne wai wai da ta wai wai wai abubuwanta mai tsanani ne abubuwanta mai kaza ne wannan wannan kuskure ne ba daidai ba ne dole ka saurare ta dole ka dinga yin larurarta dole ka dinga yin matsalarta sannan su kansu mazan da suke auren mata galiba idan ba su kawo kuka ku ba masu ba ba a ba ta lokaci tana magana a tututu kin gaba shi ke riga su da wannan wannan rashin kulawa da kuma ko kula da watsan da lalurar da mata suke ciki ya taimaka wajen tozartar da rayuwarsu a cikin al'umma da kuma samun tsoro da rikici sai su jaba da wuya su ta neman ina ya kamata shi da tabuka da kuɗi sama ya san zuciya ta zaunawa a kan irin ɗabi'u na mutane da yadda mata suke rayuwa a cikin gidaje wanda dole sai mun canza tsarin ba su kan makarantar da kuma tsarin tarbiyya a tsarin tarbiyyar malam bahaushe ne da wani yasa za a zo ana kafa masa ana bai shi ai ai tun da ya aure ne ta aiki ta wani mai nasa ba wai wannan wai burgewa ce shi ma ya zuwa gidan yasa ya ka da ya aure da ya sallama ta ya ji mata ke to a gaya masa wanda Allah ya zama gidan ka ba ba shi ne na ba ba akwai wani aibu a addini da kuma ya ji ya ga rayuwa ta ya ji ya ga da jikokinsa annaba har cikin ɗakin na na fatima yake shiga kuma da daddare ma sun shiga su rufe yi kuma samu suka rufe riwayar hadisin bukhari ya je ya zauna tsakaninta da mijinta a shimfiɗa ta ce wallahi sai da na ji sanyin kafar annabi saboda ya yi tafiyar dare na ji sanyin kafarsa suka ba su labari suka ba shi kuɗinansu a shi ba laifi ba ne don kuma ya auren da yarsa ya je gidanta ya ji da ya damuwarta har yanzu a cikin sayin bukari muna da hadisai da ke nuna mana da da fatima zuwa zuwa ne za ta shiga matsala da lalura su tafi gidan babanta ta je ta gaya masa cewa abu kaza abu kaza na da aiki na masa yawa a gida tana neman yar aiki ta gaji ta gaya wa mijinta aliyu ya ce je ki wajen babanki ko za a samu barba a taimaka kuma manzon Allah ya ba ta shawara ya ce ga yadda ku iyaye na mata ku ya kamata ku gaya wa mazajen da suke ƙarar da ƴaƴansu a yau ina yin wannan a matsayin shimfiɗa ne saboda in samu damar abin da zan faɗa na gaba su kula da ƴaƴansu su kula da tarbiyyar ƴaƴansu ba ka da wani dalilin da za ka kula a kan ɗanin da sama da ita kula da ƴaƴansu wata an ɗauran an ɗauran da ita da miji ɗan luwar wata an ɗauran da ita da miji mara lafiya ba shi da lafiya ya zo ya aure ta kuma an tilasta mata sai ta aure shi ba a samun biyan bukata kuma ta je ta yi wa uwarta magana uwar ta ce ko ki rubu ba ki ji ba ba ki ji ba ruwa ta ki tashi ta ki hakuri wata ta kama mijin ta mazinaci ne yana neman mata baya da lokacinta kuma ta kai kara wajen iyayenta sun ce rufe baki ki ci ba ki rasa ci ba ki rasa sha ba ki rasa gidan zama ba ba ki rasa kaza ba duk ba ki rasa ba kun ka dai ba ki wani kuɗe ki amma a tsaya ba bayyana yake ba ki ce ki ba lokaci ya kuɗe za mu canje wannan tunani ku gyara shi in dai na da yana da daraja to ya kamata ka ba shi kulawa ka tsare masa mutuncinsa ka tsare masa kimansa da ka wannan tunani ne wanda ke ba na daidai ba ɗan uwana babban abin da zai da hankali a kai shi ne wajibabbun al'amura da suka shafi yawon shi na farko ku yi haƙuri aure ibada su ma mazan su yi haƙuri aure ibada ana haƙuri da ku kuma ku yi haƙuri da ku rayuwa yau dole miji ya haƙuri da mata dole mata ta yi haƙuri da miji in dai ana so a kai da shi to ba dole sai an yi wannan in ba haka ba aure zai tarsuwa makabartar aure za ta cika ta saboda duk abin da ya ya haƙuri ki sani cewa babban abin da aka da kamuwa da shi ke zama matar aure التي تقوم بتربية الأولاد وأنت ذاك تاشي أكل كل أوان تربية الأولاد وأنت يا أنت أنت عيبا da wanda suke yi a bakin titi da wanda suke a makarantu da wanda suka kai karatu ku ne kuka kula da su kuna cikin gidaje aiki ne babba aiki ne mai lafiya sai kin yi haƙuri ki ɗauki lafiya yana da mamaki tun ba ki san da shi ba har ya fara girma sun ma ya kunu halaka sun ma ya kunu gozulata sun ma ya kunu kaza sun ma yuzuru ilayhi al-qalb fa yakunu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi kadri rizqihi wa amalihi wa shaqiyyin aw sa'iyyin qadwa har yau ya rabe ya kai wata takwas wata tara a cikin jiki ina rike da shi bai gagara ba ubansa ya zage ki a lokacin bai gagara ba uban yaron da kake da yunwa a lokaci bai gagara ba kika abin da kike sha'awa sai dai kuɗin ya kashe ki in zaki ba a kulawa da ki ba lallai ki san kulawa ba da yawa da cikin gidan amma yau in zama wa wani gidan wayan da nake yi ce ta haka a gama lantar na kawa wallahi zai ce ka ba da kan amma ke yau kin ɗauki ɗa a cikin ciki ɗa a cikin ciki ya yi wata tara kin haife ba bayan gida ba idan mutum ya rike ce in bai yi bayan gida ba in kwana uku asibiti yake tafiya wallahi ba na jin daɗin ciki jirgi ciki na ku ciki na ya buga to wannan da rike ɗan adam wata tara in ba bi aula ina faɗin wannan ba don gwamnati saboda gane cewa lallai rayuwar aure rayuwa ce tana cike da haƙuri tana cike da juriya a samu al'ada a samu tausayi a samu jinkai a samu zabara a samu shayarwa a samu habara a samu kulawa kiyarin da ainihin yara da kuma wasu ayyuka da gona da shi ga uban yaron in ɗauki ciki ga wahalar ciki ga kula da ciki wata ƙila ga shayarwa ga wahalar haihuwa ga wahalar ubansa ki kula da shi ki kula da ubansa ki kula da gangan ubansa ki kula da yayyen ubansa har ma ki dafa abinci a aika gidan mahaifiyarsa duk kin ki kadai ko ba albashi ake bai ki ba kina neman lada ne a wajen Allah ina jin dan adam din da ka ajiye shi yake maka irin wanda ya kamata ka bashi kulawa ta musamman kullum in na zo karatu irin wanda ina yi wa maza bayani a daina cewa wai ana goyon bayan mata ne kawai a'a lokacin da nake magana da kada yarka a matsayin da zama ta aure idan ka mutu guda ba yar wani abinka to ka cire yarka a matsayin ta zama ta aure mata ce ta aure ba za ka zo a tsoron ta ita ba ba za ka zo a cikin mutuncin ta ba ba za ka zo a wulakanta ta ba to kai ma yar wani da suke hannunka ku da ne da kima ta ta ka taranta ta za Allah ya mutu mana kyawun sani dangane da kyautata wa mata a gidansa wanda ya kamata mu shiga wannan makaranta mu koya ya ake da wata kima da kwari ya lura da wannan lamurori da mata yake taimaka musu shi ne mai sabbin mutuwa shi ne mai hirar da matansa shi ne mai guje-guje da matansa shi ne mai cin abinci da matansa shi ne mai wanka da matansa shi ne mai raka matansa unguwa duka wannan da baki daya yana da cikin hadisi sai dai a cikin amma yau ba mamaki mai gidan kiyaki mutane tsada ba ki taba shiga ba sai dai abokan sai ki matsayin ki sai dai a baki wani ɗari ne amma abokan sa za su ɗauke ta su tafi da wani ɗaure ne ta amma ke ba ki sa tsohon direba ya kuke ki wani ina bayani a kan irin halin da mata suke ciki yau a cikin gidajen su amma ina ba ku hakuri na kusa ibada da yake ba kuma goyon bayan ku ba duk mai adalci da yake zai san cewa lalle rayuwar mata akwai wahala amma wahala da ya ci tun da akwai da insha Allah ku rike yayan ku ku kula da ainihin makarantar su ku kula da tsaftar yayan ku ku kula da jinyar yayan ku daga cikin kaɗan daga cikin ayyuka da kuke yi na cikin gidajen wallahi ba aika ba za ku yi wallahi Allah zai ba ku aljanna wallahi Allah ne kimanta bayan ɗaya daga cikin wadanda abubuwa mace ce zuciya ta ce ba za ta yi ba wanda yi mutum zaya a lalbai limanbi kamar rubutu da gida ne rushe gida ne da abin da ke cikin gidan da wani gida kuma wa ya tarattar wa alaihi tafakkukin kudrati hissiyan qur'anawiyyan daga nan ne gida zai watsi daga nan ne gida za su baje a fili da kuma zahiri da makoyi in dai mace take ta kula da tarbiyyar ta gida abin da ya kamata ta yi ta kula da miji ta kula da yara ta kula da kaza da gida watsi wani ya'ya sun shiga gari abu ana cewa ina da nani ko ina da yin rani dan kuma na mata ku kyautata wa mazajen ku mutunta mazajen sani kyautata wa miji addini kyautata wa miji shari'a kyautata wa miji samun yardar Allah ne ta fara da ki ba wa miji ki azabu jismiya wal qalbiyya ki ba wa miji ki hutu na gangan jiki hutu na zuciya ki bi yadda za ki miji ki samu hutun gangan jiki ya samu hutun zuciya don Allah kada ki zama sababin daura wa miji ki hawan jini kada ki zama sababin sa wa miji ki ciwon zuciya wani mutum ya faɗi ya mutu ba shirya ba wallahi wani ke bayani ce wallahi ko shakka ba ya yi matarsa ce ta kashe shi ba ita ta yanka shi da wuka ba a a a sabar bala'i da rashin mutunci da rashin kyautatawa da irin musgunawa da take yi wa mutum da yana faɗa wa maƙocinsa ta ce ya ce wallahi wannan abin shi ya sa mai cin zuciya kuma ba da kuma ya fara wa kansa duk ranar da na mutu a cikin wannan yanayi sani cewa wasu ne da rashin to yi wannan shi ne da albarka ba da ba da kyau akwai mijin da ya zama muke lura ba za a rabu ba aka yi hakuri da zama da miji saboda zarurar ƴaƴa da aka tara a jira kun ga miji kun ga fitilar ƴaƴa a wannan zamani ka haifi da ba ka haifi halinsa ba duk da duk matar da ta tsallaka gidanta ta kashe aurenta ta koma wani gida ba tare da tare da tuta da mustaqbal da ya'yanka ba ina da idan ana neman wawuna aka zo kan su da fara me yake yi da wannan magana ana iya hakuri da miji da mutunawa miji da rashin daɗi idan an lura da waɗannan ƴaƴan da aka tara wata dama suka kuma dama wallahi ma nan zaka ji da wannan ni ba kuma ba zan iya zama ci ba ba ni ba zan iya na ga ji wannan ci ba na ga ji wannan duk wani abu da kika sani ka fada wa ya kuma na wani jin da yana wani na ce ka mijin na mai kyau lallai ba wani mai kyau sai na ce to amma ka kuma ba ki wata wani ka shawara na ni kam na yanka wata abu ya cancanta a kashe shi a yanka shi ya fi zuwa amma yaya rayuwar da za ta kasance bayan kika wuce ina ba wani zuciya ba ina ma yake ta jita mu gidan gano ɗan kuwa na sauran da kowa ya kama da yasa idan na gida da kunci ne yi da gida yanzu idan ya sake ki kina da yaya sama da bakwai rabin su yan mata ne mutane yanzu wasu kaga masu kan da wasu na jan kasa da bayan in kika da kika ba gidan nan wa zai kula da sannan a wani gidan za ki zan da gidan yaya na ce mata farko da za ki ba faɗa da ita in kin kashe aure matar ya ke na rana da da Allah ya yi mata ko kun san cewa yanzu in kin kashe aure a gidan mahaifin ki ta kai ita ka ta zai ta faɗa da ita ko fara da sai da kan magana ta tudu tsakanin ya da auren ce mutu da kwanta zai yi rage ka zauna wani ne ko tana tafi zauna wani ne aure ki zuciya dauna sannan da yan mata suna cewa ki kashe aure ki ki takura mana a daki ya yanta mai rarrabe a an yi rashi sun ci ne mata musu abinci mijin ya iya kawo kudin wata na kulawa da yara ya huda ya koro ki kin tabo da yara ya je ya auri sabuwar budurwa ya fara tambura ba da lada Allah ya ƙara ba fitar da mata kuna saboda sani ne yanzu wannan kun ga ana cutar da ita aka yi mana akwai cutuwa amma wata cutar wanda ke haƙura ke haƙura ki kula da yare yanzu za ki ji daɗi kin fita kin kashe auren ki kai tana neman maza a kan za ki ji daɗi kin kashe auren ki an auno miki wata tana gada wa ƴaƴan ki kaza namijin wannan zamanin shi ne zai kula da kai ka ci abinci ko wani labari ne na bakin ciki da tasku za a yi turo miki kullum za ki yi daɗi da zaman auren da kika sake samu ba in ba ki samu a nan abin da nake son ce bayan na ba ku hakuri a kan rayuwar da ke ci to ƙara hakuri ku jure saboda rayuwa ta canza tsarin da ya ya a basu a kashe aure a kai na farko dai wannan ba ta iya rubutu da ke can da ba su da an yi alƙawari a kotu dai da ya dubu kaza kaza shi ke da an tafi wata uku in yi biyan tsawon da ne sannan kuma ya yanki mai da ga mutum masu da ba ma wani karni ya yanki tsari ba a wani ciwo da ke rubuwa ta kai nuna da kawai ke kina can kina zawanci kiciyar ki da take haɗa kayan aure ba da kula ba za ku bi wa mai ba ku ne ki ba lallaba wata ta ce na da na shiga da wata ce ke zauna ba ki da miji kawai da farko ba ya ba ba ba rabon kwanan ba ba abincin ba ya ba sai mun yi ciki sai wula ta ce ki haƙuri ki raga yaya har su kai wani munzin wata irin ta sake shawara da baya wannan shawara ce da imani ba dan ina goyon bayan gusguna miki da ake yi ba amma fita ki bar gidan mijin ki tafi wata rayuwa a gidan yaya gidan kanmu mahaifiyata gidan babana a gidan kawuna a akwai wata yan uwata a yata ce na tafi gidanta a kaduna a wannan kanwata ce tana gida a kaza wayo tambayi wanda suka ba da irin wannan rayuwar ba da za a yi buri za a tozar da ne to wanda ke hakuri da tozar ci da wulakanci gidan biyu ke fara daɗi har zuwa wani lokaci na tabbatar ba a rawama a cikin zuwa da wata rayuwa ita wace musulma ta kwarai ba wani abu shagari ne yake shagaltar da ita dangane da buri bai da abu da ake amfani da ita al'amuran gidanta da kula da iyalanta duk mutum da san da yake na kowa da ta bas a rayuwarta shi ne mai ayi da bai kula da gidanki har ya za a yi gida ki da sama da masallaci da girma ba za a ce gidan ana yin masu ba sai a ce gidan kan ya na mu ne gidan kan ya wace kuma gidan da ke ki saka da kiwa da wani abu da ke ko da ku gida duk esin da ke ciki za a yi ciki dan akwai wata kila tabka da wata kila ne ga iya position amma mata kila a shingu ne take an gane da tuko da fara to ki hakuri kula da gidanki ki kula da iyalanki dan ku ne za ku tanadar da al'umma da za su yi wa annabi salati ku ne za ku tanadar da malamai ya kuma da ku ne za ku tanadar da gwamnoni na gobe ku ne za ku tanadar da shugabannin kasa na gobe ku ne za ku tabbatar da manya-manyan ‘yan kasuwa a cikin al'umma. Da ku dole a baku hakuri. Babban sana'ar ku, babban rayuwar shi ne idara tumulki. Yaya za a yi gwamnati na gida? Yaya za a tsara gida? Yaya za a kula da zamantakewa da kuma? Sannan, da ci abin da zai da ƙara miki kwalliya da ado shi ne a zaman gida gida duk abin da ya zama na larura ne mace tana yin sa gida ki kokari ki koye shi biya ga su gaba miji miji dole sai ka shiga makarantar mu'amala ce akwai maza kala a cikin da kai ko ce wani mai haƙuri ne haƙurin sai ya yawa idan aka ce haƙurin sai ya yawa to zai iya cutar da ke a zamantakewa za a iya cutar da ke da zai yi a ƙaruwa za a yi cutar da yayin da ya kuma za ki yin ba ne da kuma ne da cuta akwai mai fada fada sai akwai dan tafiya rabi fada rabi hau akwai wanda jami'i ne ke da akwai mai yawan fushi akwai wanda baya sai da fusa zai aure ni kullum da a a amma ina shigowa gidan ba za ki sake da hankulansa na sani da yawa daga cikin kuna haƙuri da yawa da kana wallahi wasu mata su su kuma san su kira su da shafa ko albarka ne ta waya mu da kana muna da mijin kuma can da wani bai taɓa zuwa ko ya zama gida da masu da ya ce yau muna da ƴaƴan ɗan mata da su ce ta ce ma da tsakaninka da shi ba in zai kira ka kira ka sai ka rara zai kira haka da kuma umarni ka soja za haka ya ce ta ce ba za ka ba na ce ya wuce rayuwa ce haka ke rayuwa wani ya gaya wa abokansa shi da zai kuɗi wani yare a shari'arsa ya tsara wa Allah tsare duk sun yi zantuwa da Allah suka ce bai taɓa zuwa zaman kira a yi wasa da dariya a yi wani abu da dariya da dariya ta bai haka kuke zama suka ce ba ku kuke zama ba ai kuke ai abu ne zama aure akwai malowaci stingy bai bayar rike wani gola Allah ya tarbe shi ne Allah ya tarbe shi ko shi ne saurayi wanda ce wallahi malami ne ina neman shawara saurayi na wajen gobar ba shekara uku yana biyan ɗinsa ban taɓa shi ba ta ce amma malam duk ran da zai zo zan ce ne sai ya yi waya a yi masa awara da zai kurɗi da kwai doya da kwai shi da ta ce da abin da sai waya a yi kwai salam da kwai ko ya ce a masu kudin ɗaya ko ya sha masa zoko irin mai kaurin nan a hada da kankara wallahi yanzu samari in sun daina ki haka sai to wai da zarkar ya zo wani to bari wuri a kashe kar a fara ko to to shi ne akwai alama ta kare ni a fahimta ta ba a nufi kai ya daga wata tare da ita raka a bashi suna labarin labarin yanzu dan Allah ina so kuna jin ina so in canja na yadda kar mace ta yi mutu na yadda matsayin mace ruwa bai da kyau tun na yadda amma in bin shi ko saurayi da kwanu kuma yanzu mai kuɗi ita cewa a yau wata gaba a yi zuwa da yaro kullum zai zo ya nuna bai ba da wata sabon da za a masa wata ba bai ga kudin turaren da ake bisa masa ba bai biya kudin lallan da ake masa ya gani ya daɗi ba kuma wani yanzu shi ne kuma waya waya kudin da yake so wata ya iya ba ita ba ta kira ka ta ce me ake so a dafa maka ita a al'adar ba a wasu fulani yariya ita za ta shiga kicin ba da hana kwanta ita za ta ce maka special a ce wai wannan da an ta ce amma mutum saboda Allah ka zo da kai wanke wuta ka sake wuta ka yi buga ka yi da abin da za ka zo ka gama yarinya da ka tashi ka dawo ba da kuma ba ya yawa ya ta ta aka ya samu ta wuta ya ta kuri kana kashe ta a zaune ai wanda Allah ya ce ta hajjuka ta da kuka da kuɗi
saka da alkhairi ai ya fara wasu ce wallahi sura ke da ta rubi rubi haka ne kuma ba ne annabi yake tahadu da ku rinka ba da kyauta sai a so ku a samu soyayya da ka ga inda dai ba ba a cikin su sai ke tahadu tahadu
za a gama lafiya Idan da gane fasara ba ma, ki fassara masa da hausa ki je ba sai da kin ga ya gani zance ya gani ya za a yi dole sai malamai sun shiga sun yi sharhi sun yi bayani sun iyakance muku abin da ya halatta ku da abin da ya halatta ku zauna a gidajen ku ku daina yawa cewa cikin ba da ka'ida mata na da wasu ce so mu salama da sauran mata suka ce mace a cikin ku a lokacin annabi ba ta fita la ta kulu illa lil haraja ba ta fita daga gidanta sai da bukata akwai kuzurori da shari'a ta halatta ne kamar mai zuwa aiki wanda kuɗi ne makabuli karɓaɓɓe mai gidan ki ya amince ya yarda saka hijabi idan da mai kinki kare mutuncin ki idan ki aiki kawai da rufa asiri ki dawo wasu suke da gudun sana'a mai gida ya mata dama ki sa ƙa'ida ba wai ki zama a hawa kowa ya kira ki kawai yanzu wani ba tun zai wani ki ke da ke da ba tun zai wani da zai bari ba ta ta su tafi ki bara sai ce ba ni ba ce da ta mijin kawai ki mijin wacce shi ne zai kira in ciniki shi zai ba ki kawon matarsa ba daidai ba ne kuskure haka ba da wata ciki suke ta faɗa dangane da umarni a kan ainihin wato kasancewar ku zauna a gida ku kiyaye aure ku kiyaye tarbiyyar yaya ku mutunta abin da Allah ya baku na mutunci da ku zauna a cikin ku a shayar da barin ji ba abu ne mai kyau albarka ta awar bai ya karajar da suka shirafa shi ba haka manzon Allah da albani ta yi cikin sani ita mace al'aura ce duk lokacin da mace ta fita shekar da yake kara yake kara mata kwalliya da ko yi ba zai yi mulki Allah ya kara rufe asiri da wadata da kyan halitta da gaba ba na ce wannan ta tozartar da mace ba duk inda mace ta kai wallahi shi nan sai ya kara mata kwalliya da za ta fita za a yi ba idara masu kallon jiki su ta zama maka duba kaza ɗinka kalli kaza ɗinka duba kaza ɗinka kin zama dalili da sababin halakar mu shaidan ne kuma ya tsara da ado da kwalliya annaba za ta ce wa akaram mafi kusanci mace da za ta kasance da ubangijinta wani ya fi ta'ai baiti ba shi ne lokacin tana zaune a cikin gidan gidan imam abdibi ya ce wal ma'ana al-mutabadir أنها ما دامت في حجرها لم يقبل الشيطان فيها إخوان كده يزيد كده سين حاجتها زمن أولادها الشيطان بذلك تبقى رجم كده هو يشعر فهو يحل كده وتالي تدري كده كده أما فإذا كان الطمع وأطمع إذا انتبه سيشي لي يسا فليسا كده هو يسا فليسا كده لأنها أمائل وأعرف فهون yace ita ce igiyar shaitan da yake amfani da ita wajen sarkon da mutane ya halakar da aka yi bawon gunzin shi ma ba abu da uku daga cikin matsaloli da mata suke kawo a yau rashin kishi da kula da haƙƙin gida barin maza suna shiga kan mata iyaye mata mu gaya wa kanmu gaskiya wannan zamani da ya zo yau da mata suke bari kowane tarkace yana shiga musu gida haram ne bai halatta ba kuma su maza annabi ya tsoratar da su a hadisi ma ɗaya ba biyu ba akan yawan shiga kan mata yawan shiga cikin mata da gidajen mata asali namiji larura ke kai shi gidan mata in ne ba matarsa ba ne ko uwarsa amma yau rayuwar mu haka take kun mai da maza abokanan ku gidajen ku sun zama kamar gidan tasha kowa yana shiga in mai gida ya magana ki ce yana da ki ai bai yarda da ke ba ki kira mai gida na kuda kuna kira da shi bayan an gaba ki kira mai gida na kwanku da shi za ku kira kira ki nuna ki kira mai gida na sola ki kira mai kaza ko ni ki ke da yan garon masu kai ruwa da kawai da kawai duk yawa daga cikin mata abin da suke bai tallaki biyu da su da gida yi ba sai bibi da ta shigo ba kyau na eh ai ai ba da kuma yanzu wani ba ce ba da naira ɗari biyu naira ɗari biyu ce ta san hamsin ko ta ɗari albasar hamsin ko ta ɗari ba za ta tura albashi ta wasu ce bari ne haka za ta da dangalalen sani da hijabi ko riga ba ba su da ta fi zuwa ta je ta yi wuce ta ne kayan miyan naira ɗari ko kuma ɗari malam Allah ya ƙara wa kasuwanni albarka kamfani ne ƙwararwa ai da kudu ai da ne ce waɗannan kasuwanni Allah ya tsara kasuwanni da albarka kai ka ce wato kamar mata a wurin da ya wani ɗan uwa na da wata fada a karatu ko za ka yi fitawa abokinsa ya zo wucewa sai ya gaba tassa a wajen wani mai hannu ya zan tallafa ga wacce ba ya ce kamar ya wance ne wacce wa matar ka ya ce a ai ta ba su ne ta ne ba ta ba wallahi ya ce wallahi ya ce shi ko abokin da yake jimara ne misali sai ce ci gaba da shugaban wata ba zai ne ya je kar da yake ce kamar waya din ya ya gane ki ce sai tambaye ne ya rubuta ce kai ya rubuta sai abu ne ce a balwa da ce ta je ta je ta ce musu ita ba za a ce in wanda ke ba da waƙa ta kai yanzu kuma waƙa da ka tafi a kan mai yaro za ki tsaya ai ba zai ke babban harka yaro Allah ya ƙara masa yaro daraja yaro kansa Allah ya ƙara masa daraja sana'a ce mai kyau mai daraja ko ya kuli kun san ana fassara ne dole shi mun gyara almuhim ya san ko ya zo ya da ita me ya kawo ki nan sai ya mutu ya ce ba ku ba bayani zai a lokacin ya mutu da kaza ya rubuta mata cikin gashi a biya sana kake ciki a ciya lafiya in ga magana da ake cewa ku zauna a gidan ku ne da kaya ku kaya ba ita mace idan aka sake mata kullum wani kullum wani ba a kusan bai za ta yi kuma wannan al'amari ne ba yana da yawa mutunan tana da yawa banzan tayi da ka tabarruci wannan tabarruci ya shafi buɗe gida da barin ba za su ta shiga za Allah yana faɗa a hadisin Bukhari da Muslim da Tirmidhi iyyaku wa dukhul ala nisa ku yi nesa da shiga kan mata wani mutum shi mutanen Madina yace afara aita alhamd ya wala da za ka ce dangane da shiga gida ga ɗan babba ko ƙanin miji za ka ce alhamd almawt ya ce ɗan miji ɗan miji ya rinka shiga gida ko ɗan babba ya rinka shiga gida haka kawai ma ka'ida mutuwa ke nan la ya karanta na karfin matan da abinci tare suke ce da ta fara ɗan babba ai shi yake ba kuma ne har wai wani abu ake shi wani wasan kai kalbin ke haram da shi wani sai ke sa ina kuma magana yanzu da zuwa gidan ke shakka ya ba a kawo masa abinci a fado ya ce ana tsira an ji ba za ka za a ba wani magana a ce ki ce ɗan fita da gobe wata mata ta gaya wa mijin ta wannan hadisi wallahi ku ga tuna wani da da kuwa na ba na rantsa da Allah ba ki tuna wani da da ba kin je wurin da kai izala suna koya ku shi kunya sun koya ku raba ku da dai to wallahi na ce yin da makaranta ta ce ba ni da ba ma da ne ba dan nan da suka zuwa ina shiga bannan dan nan da suka zuwa ina wanka suna jira da dan nan da suka zuwa su zauna da kan falo kai mun da sha biyu ne ba ka idan dan nan da suka zuwa sun da ne da suka kula ne ta ce ya za a gida na hada da sakewa yace wallahi sai su bi da uwarsa ta ji labarin ta koya ta ce wance a hirdin ina da ne ko ki sake raba ku da dangi ba kun ga wannan babu addini ba shari'a inda wannan shari'a ta karanta wannan hadisi da ba ta faɗa haka da tana zuwa makaranta tana zuwa rama ya za ta tafsir ma kana da ake biya ina mamakin ya mace a anguwa a ce wai abun da ana tafsiri wai ba ki zuwa kuma ne ne hada ce ai kuke da biya kafin ne da kafin ki gama aikin ki wace komai ki shirya dan wajen da za ki gyara da makarin ki da komai ki zo ki zo ga ki saurari ta tsiri awa da yawa ki da tafi ki tafiya wayoyin ku mu da kuke saurari ilimi an waye idan miji ki da baki ka shiga makarantar islamiyya ba shiga makarantar islamiyya a wayar ki tafsirai da karatuka da ke ki kokari ki gane da haka haramun ne barin ƙanin miji da ɗan gidan babba ya rinka shiga gida zalata la ya'tu wa taratu bimra illa ma bi mahram kada da yau ke ke manta da wata mace sai da muharramin ta za mu da ki fara da mun sa ta da sai ya ya sai ya ce kai ce ka ka ba da ta bani na wuce a an yi da jami'i ne ba ne ko ai zai iya wadata kanin mijinki ba mijinki ya sake zai iya wadata kanin mijinki ba idan mijinki ya mutu ba zai iya zuwa ya aure ki da kanin mijinki da yayin mijinki baban mijinki ne zai aure ki ya kamata a karanta addini ya kamata a karanta shari'a da ƙarshe da zan zai a kan na sa akwai tambayoyi shi ne yana da cikin abubuwa masu muhimmanci a rayuwarku zan faɗe su ne a mutunce lallai mace ta yi kokari ta gyara kanta kakki bari mijin ke rera idan ki da me nake nufi da gyara kai kakki bari mijin ya rera ba wai ki masa girma kai ba a'a ki mutunta kai da abin da zai zubar da mutunci ke a idan mijin idan Allah ne daga ciki akwai saba doka ta Allah da kuma saba dokar shi kansa ne akwai kazanta duk matan da ta gayyato wa kanta kazanta a gidan mijin to darajar ta sauka ne zai iya daga alkitawa ya ci talla da kuma kazawar banta yana da kira yi duk matan da ta saba ka'idar abinci na mijinta lokacin da yake cin abinci ta saba masa kin saba wa Allah kin saba shari'a ta duk wani abu ne da nauyi da aka tura miki bai kula ba in ba ki mai abinci a kan lokaci ba ki ba shi ne kuma kai ki yadda kin yi wa miji abinci ya zama a kan lokaci ya zama dabi'a da duk da mutum yana da mata yin mata wani akwai matan da ya sani garanti da ya zama abincin a faru ko da shi akwai wanda kuma ya sani sai ya gama da kadan nan waya ya gama da gidi sannan can cikin dare za a kama abinci bai da kuma ga bala'i zafi kuma da ƙarshe ma ka cikinta da ya ji yayi wa ya wuri halin ku ne wanda ku ya da ƙarshe yau an waye gari akwai mazajen da kullum suna bakin mai tuku ba suna sayan tsire da bangarariyar kaka saboda tabbas idan ya dawo gida zai samu da kima ya ba maza suna huce bakin cikinku suna tsayawa a hanya su ji abinci ga namiji yana tsayawa a gurin yarinya ko kuma kuwa yana kebe a wani gwamnati da indiya mai aure ba ina ba ta ka ba za ta yi masa ba in ya je ma ba ta gama ba yana da lokacin bacci ta karfe goma goma da rabi a ce wai me kike yi a zo har goma goma da rabi da kuma ya gama masa abincin sa ba shayi da za ki dafa abinci wallahi wata ce ta yi to wannan yana cin abin da yake rage darajar ku har nan ya samu dama ke da alfarmaki ya zage ke wulakanta ke so ɗaukar kayan ne da sata ba kyau akwai wanda tana da ƙoƙari da ta bashi kayan miji kuma sai ta rike kaiwa gidan yan uwansu ko mijin ke je gidan ya ce ga wani kayan sa kai da sani wani ya ce wallahi wannan na je wani na kawo barkuta masu lafiya masu kyau na ajiye su na ɗauka na manta ne wani lokaci da ne dawo sai na kan da ruwa ta daga ruwa ya aka yi ya aka yi ya ce makarar ko sai da gidan sai na tashi da maka ta dauke ba da izini ba saka ta yi ba ce saka ta ba amma dai ta dauka ba da izini da masu ɗiban abincin miji a ta auren shinkafa ka waya koya wata tsoron Allah da kafa ba da izinin miji ba abin da shari'a ta ce ki dauka bil ma'ruf amma bai ce ki je ki tsabaya wa kina ciyar masa da su ba kana zaune a nan matar da tana ciyar maka da wani wasu gina ba da izinin ba ki nemi manjinsa ba da izininsa ba ki nemi shinkafarsa ba da izininsa ba ki nemi jajensa ba da izininsa ba ba da bilma'arufi da shari'a ta ce ba bilma'arufi da wani hankali ke ɗauka ne ga gudu an ba wa almajiri an ɗan ba da kwano ɗaya na da mafan abinci ga makoci ko mabukaci amma ba wai a kaɗi ga buhun shinkafar ka ana sarrafawa bayan da duk wanda yana shi abu da yake taɓa kima kuma duk lokacin da mace ba ta kula da darajar jikinta ba to namiji zai iya jin a ƙasa an ba hakim lokacin da za ta aure da biyarta take ce mata ina miki wasiya ki kula hancin mijinki har ki ji magana manya ki kula da hancin mijinki kamar yaya ta ce kar ki bari mijinki ya sa hancinsa a jikinki a wani babbe da jikinki ya ji ɗoyi haka kike dole ki zama vigilant ki kula tsafta ga zanta ba ɗaki ba ne ki kira shi turare banda babu gishiri da maki a gidan turaren ki ba wasa duk lokacin da miji ga shi cikin motsinsa shi gaba da shiga da jiki sa turare san ba ranar jiki jirgin san zai zo wajen amma yau wasu maza cewa suke yi matan su sun bayar da ɗan wankan da ake na al'ada idan miji zai zo a tare shi ma wasu su ne ne wata ake magana ba ta eh ko da mai zai in ya zo ma waya zai ke kallo kawai in ya zo sai sai ya ganta duk ga ga kitso yau mata wasu da yawa wasu sai ce wata uku kuma zai zo kai wai wani masifa ne kizo wai su mata suna iya yin kasa a gida in ba ki kizo ba sai bai ka saba da ban zai ga ban zai tun a shafa kuma akwai na dubu daya akwai na ɗari biyar in ba kuma mai tsada da gyaran gashi wanke shi da kwandishina da rilanta wanke shi da shampo samu man zai tun ɗinki malama ki shafa wa kai ki zuge shi ki saba sarwa ki shafa wa ki iya zama idan sai ki daga wani da kai Bara na da.
Ƙwarai kuwa, abin da Allah ya bari, wanda sun yi yana gyara nasi, wanda ya yi na al'ada fiye bukata. Amma wata da zo, da zo kun mice suna gina suna, kai dai wani ne, wallahi.
Za a gama lafiya.
Ni yace mana wani yin zan zo ka sani. Wani mutum ko kara wani dole ka sira ba akwai akwai ne iya ko ya sira na ga yake ya bani Allah ya ko gani a gyara a gyara kafa kar ba ka bar kafa da doki kuga sosai idan babu dutsen kuga akwai shirinci a gida samu wani lungu haka gefe ki ta wanda kafa ki dole ka tas barce karke da ki barkace da kodo da dake wata gaba za ta miƙa wa mai gidan tona abu da suke karfiya tana miƙa masa harshen da ya yanke ta sai jiki karfi su kuma an da nesa ta ce ba nesa ba ne harshe na ne ta ta ta to Allah ba ne wannan mutane ne Allah shi wannan ne na kuskure Allah ya mana Allah ya mana wannan ne na sauka idan mutum ya kula za ta yi rayuwa mai daɗi amma in an soki abin da kake ne ya zo ya taɓa komai a cikin jin da ya juya ne ya cikin shi in ya kai da jirgin da abin da zai bude shi amma ba bayan wanda shi yasa yawancin mazaje wayoyin su suke ba ta samu da ne gidan su to ma ta taɓa da ga yan cikin kuma ta yi kin sai ya samu da ke hanya mai gida ba yana cikin kosu da ya gani abu ruwa ta yi masa wala ta ga waya aka ce sai ya zo ya zo in tabbace da kodato sai sa ta yi ne saboda ya tafi ne da ni abu da mai ta ba da ya ku wala tare da ni in da mijin da ya zo ya dauko hoton wata ya saka a dinin wayarsa a gaban wayarsa wannan ba ƙasa ba kaza ta saka hoton wani kawai ya gama ya saka kawai ya rika kusan ni in kana da nan ko ni ni ne wallahi ni je ni kwalli ya tabu da banka in ya ka gida ne a ta in cire nan wani in in dauka haka in yi wannan duk abin da ba ta ko da suke suke kawa ki ki jajjo na masa wa in ya ga sai dai yi wani sai dai ya ga wani in ya nuna sai ya nuna lakin ya ka والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. على ساقا ذلك.
wannan da tambaya da kuma ana gane akan cewa gidajen kaya ana kuma zakka sannan kuma malamalai a hannun da ko a wuyarta za ta kuma zakka ko shi ta zai. Na farko ne wacce ta rubuto addu'a muna mata addu'a Allah ya karba mata Allah ya karba mana Allah ya biya kowa bukatarsa. duk wacce ta zama da masallaci ya Allah mana roƙonka a wannan rana mai albarka da kira wasu da zake ka ne ka roƙe ka kake amsa ba Allah kada ka tashi mu a nan ba sai ka ka biya bukatar kowa ya Allah ya biya mana bukatar mu gaba daya Allah ya sa mana albarka a rayuwar mu gaba daya na ana cire wa gidan haya zakka dan shi ma ya kadara malamai sun yi bayani dangane da zakar gidan haya ko dai a yi following kuɗin gida idan shekara ta zo a gada wanda ya kamata ka iya zama ne sai a cire a sa shi a cikin kuɗin kadara daga al'ummar kuɗi sai a cire daga ko kuma kuɗin da gidan yake kawo a wani shekara sai a haɗa a lissafa sai a dinga cire daga a haɗa sannan gwalagwalai da mata suke yi da wani cikin inganci ana cire musu zakka saboda wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kansu dukiya ce tsakacciya kuma alƙur'ani ce annabi da ya tuzo da zahaba wal fiddata wa la yakunu wa la yakunu fi sabilillah wa bashir ya zaka ali wanda suke taskace dinari da Allah ba sa cewa saboda Allah to ya musu bishara da azaba ne ya ga abin da zaka tafi ina cin goyiyar kwallon ina sa wa kwalliya daɗi za ki masa kuɗi da shekara a ga nawa ne kimarsa sai ki fitar masa da ka kuma yadda ake cire da kana an zo za a buɗe lissafin su a matsayin kuɗi sai a kasa kashi arba'in sai a cire kashi ɗaya kashi arba'in sai a cire kashi ɗaya wanda shi ne yadda ake yin zakar kuɗi akwai wasu malaman da suke magana akan ba a cire wa zinari na mace da take amfani da shi da bawa wani mutum wani ya ga ce dan ciki ne a cire masa zakka duk shekara Allah ya yi hanyoyin kasuwanci rubutu tijara da hanyar wani akwai kayan da mutum ne sai ya kaso cikin kan gidan birni za a cire masa zakka motar haya za a cire masa zakka gidan haya za a cire masa zakka ai da bara ce mutum ya ɗauki kuɗin sa da inda suna a kawo kuɗin a aje zai cire masa zakka sai ya sai biya sai ya sai biya idan ka fili ma fili da ka sayi shi ka ajiye shi ba kasuwanci kake da shi ba za ka cire masa zakka to ina ne gidan da ka sayi shi a matsayin kadara wasu gidan da ya ɗari wasu gidan da ya ɗari za a ce da akwai da kan ta ce su za a ce to da kan ba ma ba za a wani ne ko su dukiya da ci da ko ya zama da kama da kama Allah ya yi Allah ya yi a cikin shirin rashin da yawa wani mutum a kwata wuri ya kuma shi to wani ne Allah ya biya wani ba su yi kuma cikin hisnul muslim akwai addu'a daga hisnul muslim kawo ta biyan bashi اللهم أغني عن الدين وأغني من الفقر اللهم أغني بحلالك عن حرامك وأغني من فضلك عمن سواك wannan addu'o'i mu ta Allah ce duk wanda ake masa bashi yana yawan jin wannan addu'ar Allah zai biya masa bashin sa insha Allah ko da ya wuce ba kina rayuwa Allah ya ce bashi musiba ne bashi bala'i ne ko ce mu Allah ya tsare shi amma ba ai kuma ne ba shi dan mu shi cewa shi ba ai kuma Allah
那准备用去马赛这些京东这些约束这些说，然后这些不一样，那个过了过后生产该过生产。
shiga cikin ɗansu da whatsapp da ma da su yi ba ne kuma ne amma mai suke da ciki zai na mata ci da tiktok ta koyi wata sana'a ko da abin da ya shiga tiktok mace ne idan mace ta shiga tiktok ta saurari wa'azi mace ne akwai abubuwa da aka yi da za su yi a cikin tiktok amma wata da suka take rawa take sauraron kiɗa da waƙe-waƙe ko take ɗaukar hoton kaji tana sawa ta ita ta hawa haka ta zo ne dan ta shiga ta tuba wa al'umma mai karatu da dole ka mutu da kuɗi ba ɗaya ko shafi yanzu da duk duniya kuma da duk wata mace ba ta samu zuwa ba ta kuɗe waya ta ajiye ta ci dukkan sunan da aka yi kamar yadda albarki ne aka yi ta yi ba da ta samu lalata wai da ta mata amfani da ta ya mata wanda ta shiga wasu abu sai zumunci ta dole ya kuma ta saurari wa'azi ta tura alheri ta aiki gaisuwar sallah ta yi abubuwa da alheri ta amfana abubuwa amfanuwa suna nan da yawa wanda ba da yi matan da suke sana'a ta tura kayan sana'a ta ba ɗaya da cikin waɗannan gaba yan kasiya ba da ruwa da siya ba da ta hanyar ta samu a shari'a ba a shari'a ba dole iya kina da yan uwa a rukunin makaranta ne kina harkar abin da ya shafi kayan yara kina harkar kayan kicin sai kika ɗauki hoton kayan kicin da kike siyarwa shi ke nan kika ɗora a tiktok ɗinki ko a facebook ɗinki ko a whatsapp ɗinki haka gani aka kira ki a waya kai ce ki kin kasuwanci ba da kike ne ba addinin musulunci yana lura da masala da mafara sai kada a ɗauka wanda ba sa facebook ba sa whatsapp ba sa tiktok su suka fi kowa tsoron allah wadancan kuma su ko ba ta tare a'a akwai lokacin da yana da amfani ba ne da akwai lokacin da ba za ki iya kawa ne ba za ma ki iya zaɓi yanzu ma ba ba sa kuɗin da baya akwai online sanadiyar da ke a jami'a akwai online karatu da ake karatun Qur'ani ana koya bi amfani da wani waye kuma da matan musulmi na duniya suka shiga suke waye idan ma wani abu ne za ku yi ku yi shi sai mutunci da kima ba cikin ballagarci da shagenci ba yanzu mutane ne ke ko shi cikin da ba za ku ya ga banza ai akwai na banza a cikin da ku ka fara da cikin duniya musa da lokaci ya ne ta shiga ce wallahi ba da nima da ni aya ta ne bi da sun samu zan zo da isa da sa ta shiga da gaba suna amfana ba da mun gode Allah ya saka da kai kun ya shiga da aka kula da shi kada ai ba da kada ai tani kada wuce kuɗa ne kada mun yi kuɗi kada saurari kada kada da wakewa ne wanda abu ne wani da Allah ba ya so na a kayan wani shi na hukunci ba ta da yawa hukunci na tana da hawa da kayan wani
haramun ne masu aure su bai kuma tunta da dora a duniya a cikin haram ko a kifi ne ta bai haram saboda haramun ne a bai su kamar yadda ya kuke ɗauko da hijabi da hijabi da gare da jiki to me ya bai da ne suka hoto ki da duniya kowa ma ya bai su haramun ne na ne ko abubuwan da su kuskure su sa su wajen yin su da ruwa shi ma ramu ne ai ta maza a nan ramu ne akwai ma aini akwai hasada akwai wani ciki akwai mai da ba abun da ba ne ne mai wallahi
wannan mutum bai wuce ko ba ma da su ne ba da ɗaya tana addu'a ne a cikin addu'a a cikin wannan kuma tana addu'a ne a cikin addu'a ya mata yan mata da kuma da wasu da shi sabon sannan ita ma ta ba tana da tana yi ba
waɗannan da addu'o'i ne da kuma suka yi dukkan su gaba ɗaya da mun zo da za mu sa a cikin addu'a kuma ya zama muna roƙon Allah Allah ya mata bukata wanda duk suke da yawa da su shi budurwa mace a yawan ta ko ba zaura na da yawa ba a kan ta namu wanda ya kamata a kan nuna cikin addu'o'i ne da mata ya kai mutane ko a masallatin duk wanda Allah ya tafi shi da yawa budurwa a gabansa mace ya aure ba ba a kai tashin biyar wallahi akwai damuwa duk wanda Allah ya tara masa ƴaƴa zaurawa ko mata ma sun fi damuwa ko ma mace ta fi damuwa suna cikin damuwa sun aure su ya ga ba su zai biyo idan sun kai ko a masallaci a yi musu addu'a da an musu da ƴaƴa su Allah ya ba su maza da kawai ke kuma yi fitar tarbiyyar ƴaƴan jajira ba sa islamiyya a kai su islamiyya a kusa da su don su yi daraja su kima a yau mutane Allah ya ba su maza kwarai ba lawa ne.
wani kuma da ba na da shi ya mata da wasu ba da yin mutum a hudu da mutum na wani shi ta yi da kowane ina da ya mata a mutum wanda ya ke musu tafiyar su ko a cikin ya na wasu a hannun kuma ko da ta shi na wani shi wanda kuma tana cewa ya hanta ne mace ne zai ya yi kuma da ya zai da ya mutum shi
bai kamata miji ya zagi matarsa ba bai kamata ya ci mutuncin ta ba bai kamata ya zagi iyayen ta duk wannan wani miji ne wani jin matarsa ba kwarai kuwa idan an bi matakai bai daina ba a nemi saki na farko shi shi masu ya daina mu ba laifi ba idan miji ya zagi miji ne da raki ba laifi ba ne shi zagi ce hidima tare da girmamawa da mutuntawa ba fada kuma kanka zage ni kanka zage iyaye ba abin da iyaye na su ne da zaka zage su sun yi laifi guda ɗaya da kusan sun yi da suka ba da kai ka aure suka ba ka ni ka aure amma kana zage su kai aure Allah ya ƙara wa iyaye ka daraja ni ma Allah ya ƙara cikin wancan gidan jika shi na magana duka da cin mutunci ba ta taso ba babu dole a cikin auren nan ba dole kana son bisoyi ba ka so ba sai ka zage ka da ke ka to ka daga ai masa sina ke da shi a aiki wani ne wata ki da biyu ki sanar da waliyai waliyi ne zauna masa aure da ke kar ki kai ga ubansa tukuna ba ra da waliyansa ke ma ki faɗa kai da waliyan idan duk zaman kirki ne za su kira shi su kira shi idan abu ya gagara su ma nemi ubansa ko uwarsa uwa maza da yawanci tana goyon bayan ɗanta galiba ma nemi mahaifin a sanar da shi ta ne da dace kuma iyayen yi su ne kamata su yi wa iyayensa magana dan in kin yi wa iyayensa magana za a ce ki ma ki da kunya ba sa rakuta da duk kina yi wa uwar miji ko uwar miji magana ki wa iyayen magana su masu magana me yana mulki yana zaki yana kuka daina duk wannan da matakai idan an yi ya daina bisa ki yayi kasu ne mafi sun ka tayar sannan yanki Allah zai wata ne insha Allah.
Ana shi wa akwai masallacin talibiyar su, akwai masallacin kusa da su. Sun da ba su yi wani masallacin da ya zasa na
Abin da ya fi kamata mace da bi sallah a masallacin da ya kun sabu mutasik wanda yake yana haɗuwa. Inda ce yana haɗuwa ko kuma gini ya haɗa tsakanin yanzu misalin gini ne da gini ko akwai bara da guda ko wuri guda kowa wata gina a gini ɗaya ne a ciki wannan shi ne asali. Amma girman masallaci da fadinsa ya kan iya sa a raba masallacin mata daban masallacin maza daban. A yin wani idan akwai sauci mai kyau, to ya halatta ce tafi a masallacin mata ko a sama ko a ƙasa ko a bayan masallacin maza. Yanzu misali masallacin nan sallallahu alaihi wasallam za mu ga gasan maza na matan amma ba a ganin an katangance shi da wani abu kin ga ba a da yake ana ganin juna dole na kan samu taimake shi wanda ba mu ne to gidan da yake gab da gidan masallaci shi ma za a iya masu yin wannan hukunci wataƙila ma ko an bai kuta ma ana iya yin muryar lada wanda ba mu ne bi za a iya yi a bi zan iya ci in kuma kin sallah ba a gidan ki kai ga kamar sallah ki sallah ki kai shi ma ku sa wa Allah ba wannan ba laifi ba ne ba sannan kuma wurin da zuwa masallaci shi ma yana da yau yanzu duk masallatai na zamani za mu ana da masallacin mata amma abin mamaki wasu masallatai na yan mata sai da kawai sai dai kuma wasu suna fara a cikin mata ba sa zuwa to da kuma al'ada ba sai dai kuma mata kuma kasuwa da gidan biki amma ba za ka masallaci duka wannan hukuma wannan masallaci a kuma masallacin mata babu wani laifi a shari'a da za a ta wace wata wata na zo kuma zo cikin sallah su gidan ba ne ne ba ne ne za a yi asa tsaro ba ne ne juma ki zo da wuri tun da ke goma ki ta zikiri ki ta karatu kurani ba ne ne to amma mata ku ba su da wannan wayewa kawai sun zanga zuwa masallaci sai ne za a yi tacca ko za a yi ba an yi masallaci ma ta ne don ku zo ku yi salloli ba iya juma a kare ba wannan ina magana ne akan matan ta yadda za ta magana da ra'ayi za ta zo dan annabi ya wani lasisi قال لا تمنعوا إيماء الله إلا الله idan mata bayan Allah suka nemi zuwa masallaci kar mu halarta duk wanda ba ta su ce za su yi sallah ko ya ce kar ya halarta da kira da wani ke za a kula san ko magana ko isha ko juma'a za ki iya zuwa wata family kuma kina da nan masallaci kina da komai za ki iya fitar ne amma ba wata ta yi sa masallaci ba Allah
Wannan sabuwar tambayar da zuwa wani da ta tambayar da hukunci. tana magana cewa mijinta baya son ta ta sai yawan saka musu baki kuma ta nuna sa ba ta masa kuma da ta cewa ana san saka ko ba a samu sun samu lokaci amma shi ne da ina ba daga baya abin da shi ne da ya ke zai ta sai suka so da ya yi mijinta ba a nan wurin da ya za ce mijinta ne wani wa ta ko ko bai yana cewa da wani mijinta ko kuma da abin da shi ya za a yi.
miji ne kamata ya rika neman iyalinsa ba a lokacin sallah ko lokacin da lokacin sallah ya yi in dai musulmi ne na bayan dan ita idan sallar jam'i bai zama wajibi a kanta ba to ai shi kuma wajibi ne a kanta da haka bai kamata ya haka idan abin da mijin ke yake yi yana kan kuskure ne ba abin da yake yi abu na ɗaya ke abu na biyu wannan zuwa sallar ta jam'i ba ta kai kifi tana kansa idan iya to laifin yana kansa ko da ya yi mu'amala shi ne da ke sallah amma ke da mata ke sallah ke yi abu da uku idan mu'amala tana ya waita ta tsawaita har a kai lokacin sallah ya fita to in shi ne mata bai to bai halatta ba bai halatta ba لا ضامن المخلوق في مأسه الخالق ba a yi wani da'a a wajen saba wa Allah shi ba namiji ana masa biyayya ne a kan abin da yake bai saba wa shari'a amma idan ya kawo abu bai saba wa shari'a sai a yi masa wa'azi a lallabe shi a gaya masa ne idan bai gane ba da haka mijin da zai zo ya zo yana alaƙa da iyalinsa har lokacin sallah ya yi ba za a yi masa da'a ba mijin da yake neman matarsa da wata ramadan ba za a yi masa biyayya ba mijin da yake neman matarsa tana cikin jinin al'ada ba za ta yi masa biyayya ba mijin da yake neman ya raba matarsa da zumuncin uwarta da ɗanɗan uwarta da ƴan uwarta kin san a wani mijin zai zo ce wallahi ba ki ba wance na raba ki da su wani wata kila ɗan ki ne wata ƴan uwan ki ba za ki masa biyayya dan ba shi da dalilin da zai ana zumunci aure ba yana nufin yadda zumunci ba sai dai idan suna da wasu mugan ɗabi'u a nisanci da biyu su kuma a da ɗabi'unci duk abin da mijin zai yi umarni da shi ko ya ce a yi in dai ya kai ga sabon Allah to ba a yi masa da'a ba a masa biyayya a kuma kula da wasu kuma za ya kamata ka kare wannan haƙƙi dan ba daidai ba ne kuɗi da saba da kusa saba Allah da ba ranka wata ala na
sai da wata da shi kuma a musamman ba a kasar zama su da ya ce ma ba ko da ya tuba na sanin da ya ba da ba da zama da ya ba da ba da ba da kan shi a kuma da zama shi da kuma da sanin da ya ba ba da su su ba sanin da ya ba da sai da wata ba sannan sai kuma wata tana yi kuwa kan tsarin da kuma kuwa za ta yi aure za ta yi kan shi na tsarin da ba da ba da shi
yau za ta karɓi da dace wani ‘yan uwa ce za ta yi aure muna da rikanki shi ana sa na miki murna na samun damar auren abu da biyu ina ba da shawara wannan tambaya da ake aka kawo da farko kuma insha Allah ta'ala a a bayan Allah ya sa ya ci lantarki da mu kan magana mata akwai lantarki da mu akan mace da za ta rikanki shi ya yi masu tafiya shi ne jimsin da ya kamata su aure alheri ne ba yi albarka ne kuma a musu amma duk masu da za su kai kishiyoyi ba akwai bukatar da jimsi ta shiri sosai na farko ne kira gida a kawo kira gida kura ala namijin da kika aura yanzu ne ke nuna mutu yana sanki yana kalaki amma kuma ba lallai ba ne ne gaba fatan su zai gida da jakin wani kika wani shi yana tsoron fatarsa za ki fitar su da damuwa wani kuma yana da rauni ne a gidansa ƴaƴansa ma ba ya iya tsawata musu wani kuma babu tarbiyya a gidan ma ƴaƴansa ma za su iya yi wani duk ana samu samari ƴaƴansa duka neman matan uwansu duk ana iya samu wata matar za ki je kanta mai tsafi ce gidan mu za su yi ke kuma ki rike tauhidi ki rike sunna ke da hanyoyi da suka ina ba ki shawara ki dauki ne da guda ko buhu na na littafin hanyoyi ki tafi da su ai ba ne kan ki wasa da cikin sata da yamma kan ki wasa da tashi da daddare kina karatun qur'ani kina neman kariya daga Allah in Allah ya so ya in kika fada da shawara wani ko ba ki da wani kishi ba ke ma ko ba ki da kina ɗaukar shawara ko ba ke ma za a yi lafiya za a zama lafiya ko za a taɓa zafin kishi farko kan lalle za a yi kishi lalle za ki yi biyayya lalle za ki fitawa in dai ba tarbiyya ce sosai a gidan ba to kishin da duk wanda ya san zai cuta da matsala ya shirya mata za ta zama cikin sauki ko ɗan ke da kishiya ta kore ka idan mijin ki ba mijin ki ya kore ki ba a shigar da kamar ki da sunan Allah da bismillah kuma za ki fita da alhamdulillah insha Allah muna fata Allah kai ki lafiya Allah ya sa ki ga gidan mijin lafiya Allah kuma ya sa mijin ki da baki gidan ki da ban lafiyar ki da ban komai na ki da ban ya fi daɗi gidan kishiya da ban gidan ka kai ma da ban duk da maza ba su so ana faɗa haka amma lallai kan yana da kyau dan gidan manzo Allah ba wannan sa daban daban ne assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ina kare da kuma ta musamman da iyaye mata malamin na wasu addu'a ne wata zo da su ta doya ta doya su ta addu'a yadda gaba da